الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمرك وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا أيها الشيخ إذا بهذا المحضر ورسالتي إلى رأس سافية الظهر الحمد لله فصل الرسالة العاشر من الوصايا وتوثيق الحكومة في مسلم لمدينة الكورة بخمس وعشرين من الإسلام أرى أجل وجود لأجل الشيوخ فيه لك فالأعضاء ولو فيك شيء الشيوخ الذي لا يرمز ويجب أن يكون حولها وبلغ عشرين بيان ووجد النبي الثاني في ثلاث بيوت طريقه تحسن الشلاء إذا كان فتح الأحباب ولو فيك شيء في أرمز ثاني يزور ذكر المصريات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما بعد ما أمد لك باتا وعن كسيئات ونوامل باركات عن مدد أفضل الخليلات بفضل خالق الأرض والسماوات وسو مجد أجل جيزوة يتبتا كما mafi daɗuwa ta albarku ya tabbata daga madadin mafifici daga dukkan halittar Allah shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fadala ta ma'aikacin zamani da ƙarshen ya umar abba haifu ma kawo wannan gaisuwa ta tabbata zuwa ga masoya a cikin da suke zukuran wa'ina san kuma wasu yana kuma zami ko mata min katibihi ilaikum wannan gaisuwa ce da wanda ya rubuta wannan sadar ta zuwa gare ku muhibbukumul mushfiq shi ne masoyin ku wanda yake da tausayi gare ku zahiri ibn hajji abdullahi sudani wanda shi ne hajji zahiri tsara da abdullahi sudani wanda ya zaɓa sarwani ba bayan abin da ya gabata sai ne asallallahu ta'ala an yanzu ila dalilukun da ainihin riba cewa ni ina roƙon Allah ta bada wa ta'ala ya duba ya zuwa gare ku baki ɗayanku da idaniya ta yadda wa zuci ya duba ya zuwa gare ku da idanuwa ta tausayi wal mahabbati ya duba ya zuwa gare ku da idaniya ta soyayya wal qabul kuma ya duba ya zuwa gare ku da idanuwa ta rahama وأن يرزقنا وإياهم قلوبا صادقة ألا أنسهم يمون كبشيا يأنسهم تلك الدواء التي تنفقوا وآذانا واعية وتقوى تقنوا وتسكي مرتشيا أيها ويوفقنا وإياكم لما فيه رضاه Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu tare da ku ya zaga abin da ya yarda da kuke shi wannan ويشفينا وإياه فيما فيه من القدعي وما الله تبارك وتعالى يشغل سترهم هو يشغل ستره da aikata abin da yake amfanin duniya da lafiya da ke shirka. Kuma, kuma duk wannan abu da ya gabata, bai ne musulmi bin tsahara da baƙiyar shan zama ya ce zai muku wasiya da yin tsarki alwala na ruwa, wa iskanin sarawa sannan kuma da kyautu sarrori wa isƙanin wurfi da kuma kyautu da wurfi wa tsarkon kowar muta'ala kuma kudurin ubangiji da ba da kowar ta'ala da yake cewa wani sirrin ƙura'an da tilan wato kyautu da kafin alƙur'ani da rera ai ba ma ba ta'ala bi tafsir cikin wannan aya wani da ba da ya yi umarni da rera karatun alƙur'ani وأكله بالمسجد وأكل ذنبه sannan kuma ya ƙarfafa wannan rerawa da masdari wanda yake da ƙarfafawa da kansa kuma Allah cewa yi wa tsir Qur'ana da an tsaya iya nan ko rera Qur'ani yawa ma ta yi tafsiran rerawa sosai ma'ana an ƙarfafa shi wannan fi'in na tsin ta ƙarfafa shi da masdarinsa shi tafsiran ذكر الله الرحمة أرجو مني وكرمي الله تبارك وتعالى يحفظ سامو فهيدا دقريش دقي وسع وكرمته وعليكم بالاستماع والوجبة معشر الرجال نعم يوم يا كنت تزمر لي وديك أحوالي وديك أحوالي لن نساء ومن دفعتها ثم دفع ترى مصعبوك saboda wannan ibada ta wasu ba ba kamar yadda ba ya kan su samu da sallah ko ci su sallah ko ya tsare ta ba ka ma wani wani ba sai dai a tsare da ita amma na hasa ma a wasu yi wanda zai ruku da abin da kuma ce da shi din nan ba kuwa fi zamani wanda ya tafi da cikin zamana ta hanyar kuma nisan ko yana raye ko yana mace wala hau ba rai وباب الأربع كذا ولا هزن وما تستكفى وصل إبراهيم هل عبد الله الداني سمى الله به بالدعي ونكتب شيخ لنا عبد الله وجاب الله عبد الشيء المتسع ألا يتأتها متأيديا ظاهرة والشاه يسلم الأحباب ونكتب أي تأتيك وصويا حيث ما كان أجل إنت مصير نفسك أين مصير كذا بواسطة المؤثرين تتم مطلوب مدامك الأسئلة الفتاة شو رضي الله عنه يوم الوسيا والزنين الولاء لكاتشيا وكما كنت صلى لابن سعودي وكما أقول وزيفة ومدع أما بعد ما سبق فصل الثالث الهادية عشرة من الوصايا وثيقة ثم شاء تكون وثيوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من مجلس الورع وليس كذلك يقول لك ولا هذه أواخر شعبان وتبشر شهور شعبان عام 1656 في سنة سجود الحبيب بن عبد الله والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والأصل رجل زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان في خطر لم يعد إلى اتساع والأسعار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدك أي وإن الثواني يتابع على وقت أي نجم وتواصل بالحق وفي وتجيء يعني بالسعر وتواصل بالصبر فيه وتشيشن على كل يصير إلى الله سبحانه من القوة وفي كل أمية أن بالمحافظة على أداء بني رمضان إن وسيلة بقوة دينه موارد الكريم دون الإحسان لا وكيش إنما الوسيلة تشيع بعد فريضة وجه رمضان من رمضان يازو أو ما نزل أسيرة ونزل الأدمي والمسلولي wajibi ne a wasiya da kowa zama ya kai da wannan Allah biyu shi ne bazan da suke cikin a kwanan ƙara Allah ta'ala kuma yi ma ta'ala yana cewa ya iya wanda zai amon mutu a nan wasiya ya koyi dogoma da wasiya ga Allah an wajen sa azumi a kanku amma ku ba Allah da zai ne kafin kai ne da aka wajen sa wato yin azumi duka wa'anda ke gabaninku لعلكم تتقون أو أن تروك أن تبصروا كفرا على تبارك وتعالى وقال تعالى ويجد أن تعالى سوى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات منه يوم القرآن ومن شهد منكم الشهر فليصوم شهر رمضان وأنا وتر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونزع بسورة القرآن يأسره wajen na domin ya tafi da kuma bukatar an zokar da shi da wasu shirya ga mutane kuma wato an zokar gaskiya da abin da yake sabaninsa kuma sannan ya bambance abin da yake gaskiya da wancan kamar shi ne kuma shahararren sunmu duk wanda ya halarci lokacin kamawar wata da sunmu to ya azumi a mace shi wa an sallallahu alaihi wasallam an zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yana cewa buniyar islamu ala hamsin aiki musulunci a wasu siyoyi guda biyar wato kadar gobiya na farko ne shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ba abin bautawa wato canza fi Allah wa anna Muhammad Rasulullah cewa kuma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa iqamin salati da tsaye da sallah wa itai zakat da kuma zakka wa sauyi Ramadan da yin azumin Ramadan wa hasil baiti da kuma hasil da tsarin Allah وعن صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من عرضه فهو ولي حقا يقول لك يا يسوع ولي الشرك يا مولد شيء وهو ولي حقا شيء أبو سفر تعالى ومن تيأهن wanda kuma bai zo da wani nan guda uku ruwa a duniya lakan wanda kuma yakin ka tsada ba su samu doci na ne a salatu والصوم والتناول wannan abubuwa guda uku su ne sallah da azumi da kuma jana'a wanda ya kiyaye haƙƙin sallah ya kiyaye haƙƙin azumi ya kuma kiyaye haƙƙin jana'a da wannan ya tabbata wani wato wasu riga wanda kuma ne tuzo da wannan abubuwan ya zama wato mutu ne wani sallallahu alaihi wa sallam ya zo da manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce liman ƙara da ku zara ya fito daga wani yamma gare shi da shi murni da amalin da kuku ka umarce ni da aiki da wani aiki wanda zai amfani ni. Sai wanda za a ce da shi alaikin sau na hore ka yin azumi fa inna hu la mafi da lahu da shi azumi wato babu kuma ku shi gare shi. domin shi azumi wato babu wata ba shi da kwatankwaci wa anhu sallallahu alaihi wa sallam har yanzu an karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya azumci ramadan dan imani da kuma neman lada daga Allah gofira lahu ma taqaddama min zambihi wannan an gafarta masa abin da ya gabata daga cikin wato zunubinsa wa anhu sallallahu alaihi wa sallam an karɓa daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama manzo Allah ya ce idza dakhala ramadan idan ramadan ya shigo futihat abwabul janna to ana bude kofofin aljanna wa ughliqat abwabu jahannam sannan kuma wato an rufe kofofin jahannama wa sulsilatu shayatin sannan kuma ana wato daddaure shaybanu a cikin sarƙoƙi ba za su iya ɓadda mutane a wannan lokaci ba wani a cikin fadala ta watan ramadana kansa wa anhu sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man afṭara sa'iman duk wanda ya bawo mai azumi abun bude baki kana lahu misla ajrihi to wannan ya samu lada misalin irin ladan mai azumin gair annahu la yanqusu min ajri sa'im shay'an tare da hakan kuma ladan da aka baka ba zai tauye ladan mai azumin da komai ba mana yadda ya samu cikakken lada haka kai ma Allah daga cikin fadalarsa ya baka cikakken lada ba tare da an rage na shi ne azumin ba da kulli shay'in zaka okay mazala yana cewa kuma da kulli shay'in zaka kowane abu yana da zakka wa zakatu lil jasad as-sawm to zakkar azumi wa zakkar jiki ita ce azumi yin azumi shine ba da zakkar jiki wa siyamu nisfu sabr a wani hadisi mazala yana cewa shi azumi rabin haƙuri ne saboda in mutum ba mai haƙuri ba zai iya jurewa azumi ba tun zafi mutum ya kame bakinsa ba ci ba sha kuma babu wata ma'amala ta iyali ba wasu abubuwa duka wanda ya saba yi a lokacin da ba azumi ba har sai rana ta faɗi na wannan hali kuma ya iya daurewa ya yi haƙuri in ya shiga ɗaki ya ci ko ya sha ba wanda zai san yayi in ya ɓuye je abin da ya koma menene ba wanda ya san yayi amma tare da haka bai yi hakan ba to wannan ya tabbata cewa mai haƙuri ne shi shi kenan wato azumi rabin haƙuri ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama to wa sawm fi ba'd al-buldani afdalu min as-sawm fi ba'dha yin azumi a wani garin kuma to ya fi fadala ya fi lada ya fi girman alkhairi fiye da yin azumi a wani garin daban bi hazzi quwwati din wannan da ya danganta ne da ƙarfin wato ƙarfin addini a garin fi mahallin a wani wuri wa ba'afi fi mahallin da kuma raunin addini a wani gurin yadullu alaihi ma ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam abinda yake tabbatar da wannan magana cewa yin azumi a wani gari ya fi yinsa a wani gari shine abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ramadanu fil madinati khairun min alf ramadan fi ma siwaha yin azumin watan ramadan a cikin madina to yafi mutun ya azumi dubu ya ramadana dubu a wani garin ba madina manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kaga anan cewa yin azumi a cikin wata a cikin garin madina yin ramadana a cikin garin madina ya nuna cewa garin ne target din kenan ba wai wani abin daban ba mujarradin kana cikin garin kai ramadana a cikin sa to ya fi kai ramadana dubu a wani garin daban ba madina ba sallallahu alaihi wasallam wal jumu'atu fil madinati yin sallar juma'a a madina khairun min alfi jum'atin fi ma siwaha yafi daga yin wato juma'o'i guda dubu a wani garin daban ba madina ba min al-buldan da cikin garuruwa ko ina ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidu shuhur ramadan shugaban watanni gaba ɗaya shine ramadan wa azamuha hurmatan zulhijja amma mafi girman alfarma daga cikin watanni wanda ya fi kowanne alfarma shi ne watan zulhijja fasma uli awamirin lahi saboda ku saurari umarce-umarcen Allah wa rasulihi da kuma manzansa inna tsarikatar shekha tijani radiyallahu anhu cewa ita tsarikar shekha tijani da ana tabbata gare shi allati na hannu alaiha tsarikar nan da muke kanta laisa illam tusalu ma amara Allah ba komai take nufi ba in banda kwatanta abinda Allah ya umarni da shi ka aikata wa rasuluhu abinda manzon sa ya umarni da shi ka aikata wa tarku ma naha Allahu anhu da kuma gujewa abinda ubangiji ya hani gabaran sa wa rasuluhu da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani gabaran sa fa man imtasal awamira duk wanda ya aikata abinda Allah ya umarni wa tarakan nawahi kuma ya nisanci abinda Allah ya hana fa huwa minna shi Ibrahim ya ce wannan namu ne wa man la amma wanda bai guji hana-hanan ubangiji ba bai aikata umarce-umarcensa ba fala to wannan baya cikin mu ba namu bane ko da ya ce ya karɓi da riga tijjaniya qala ta'ala ubangiji yana faɗa falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim lallai mutane su kaffa kaffa alladhina yukhalifuna an amrihi sune wa'annan da suke saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su yi a hankali su yi taka tsantsan an tusibahum fitnatun in ba haka ba fitina za ta same su an yusibahum azabun alim ko ka azaba mai radadi za ta shafe su Allah Allah Allah ibadallah shehu ibrahim radiyallahu ya ce ina tsorar da ku Allah ina tsoratar da ku Allah ina tsoratar da ku Allah ya ku bayan Allah fahzaru malikal ardi was samawat ku yi a hankali fa ku yi taka tsantsan da mamallakin kasai da sammai ومن بيده المنافع والمضرات wanda yake kuma dukkanin amfani da dukkanin cutuwa yana hannunsa ne tabaraka wataala wal hasanatu was sayiat haka na kyawawan abubuwa da kuma munanan abubuwa duka nasa ne daga Allah suke walau alhamdu bil ula wal akhira godiya ta tabbata ga Allah tun a farko da kuma a ƙarshe ma'ana a nan duniya da alahira duka godiya ta tabbata ga Allah aqulu qawli wa astaghfirullaha li wa lakum shawar da Allah ya ce ina faɗa wannan magana kuke saurara kuma ina neman gafara Allah ga kaina ina neman gafara Allah gare ku kuma wassalamu ala kulli man huwa minna wa ilaina sallama ta tabbata gaisuwa ta tabbata ya zuwa ga duk wanda ya zama namu ne kuma ya zuwa gare mu yake maji lamarin sa wa faqala Allahu liman yuhibbu wa yarda Allah ya datar da mu da abin da yake so kuma ya yarda da shi wa dawa bi mannihi qulubuna al-marda Allah tabaraka wa ta'ala ya maganta mana zukatan mu masu rashin lafiya ya musu magani bi mannihi da baiwa sa amin a hukumul misfik dan uwanku mai tausayinku shine Ibrahim ibn Hajji Abdullahi Tijani Shehu Ibrahim Yaski radiyallahu anhu adafa Allah bihi wa bi ahbabihi Allah ya dafa masa ya dafa masa yansa amin faslun الرسالة الثانية عشرة من الوصايا وثيقة تقوم شابي daga cikin wasiyoyi alhamdulillah wahda godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salati da aminci tabbata bisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nasihatun nahaltuha lakum wannan wasiƙa ce wadda tsantsance ta gare ku ma'ashar auladi ya ku ƴaƴayena من الشرفاء الذين نحونهم الصوفية musamman sharifai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka kama hanya ko turbar sufanci to da su nake wannan magana wa hiya ittihadu hirfatan likasbil halal wasiya da nake muku ku sharifai shine ku riki wata sana'a domin neman halal ya zama kowa yana da wata sana'a da yake aikatawa domin neman halaliya وقد يتكسر بالدوران بمجرد السؤال والطمع ku yanke wannan al'ada ta kewayawa zuwa hannayen mutane ko kewayawa zuwa gidajen mutane bi mujarrad su'al wa tama kuna roƙon su su san muku wani abu ko kuna nuna kwaɗayi a cikin abin da suke da shi wato wannan abu ne wanda yake al'ada ce ta daɗe wanda tunda gashi shawar zalla yana kuɓar su a kanta har yanzu din nan wallahu alam za ka samu burbushin wannan al'ada ba bata ba in mutum sharifi ne kawai sai ɗauka cewa shi kenan wannan wani lasisi ne ya bar komai nasa ya dinga kewayo kawai mutane su ba shi saboda shi sharifi ne to akan haka shi yake magana radiyallahu anhu dan kana sharifi ka nemi sana'ar da za ka yi wanda za ka riƙe iyalinka ka riƙe kanka ka biya kanka buƙatun rayuwa amma ba ka dinga kewayawa zuwa wurin mutane kana sa su baka ba wa rabbul himmatu an tilka al-hirfa dani'a ku dauke himmaku gaburan wannan wato al'ada wanda take mummuna wal takun hirfatukum fi sinigal tijaratan aw kitabatan aw ta'liman aw hamlan kuma ku riƙi wato sana'arku a nan cikin Senegal ta zama tijaratan ya zama ko dai ku dinga kasuwanci kuna samu au kitabatan ko ku dinga rubutu ana biyan ku kamar misalin buga takardu ko buga littafai ko kwafar rubutu wani ya kawo kai masa ya jinga ko kuma yanzu irin wannan zamanin a ce photocopy ko sana'ar typing da printing ko wani abu irin wannan auta aliman ko kuma koyar da ilimi a dauke ka malamin makaranta a danga biyan ka aw hamlan ko kuma dako in ta zama dole ka je ka dauki kaya ka kai wa wani biya ka la su'alan wa dama'an amma dai ban yaje tambaya roƙo da kuma tsammani da gurin mutane ba wa man lam yajid sabila ila ahad sikal ashkal duk wanda ya zama bai samu damar da zai ɗaya daga cikin waɗannan sana'o'i da na faɗa ba faliyar da bil faqr wal qana'a to in ya rasa duk wata sana'a da zai yi har waɗannan kaskantattun sana'o'in da aka faɗa daga ƙarshe ƙarshe duk ba zai iya ba ko da kuɗin nan bi ya rasa to ya haƙura da talaucin sai zai da talauci wal qana'a ya haƙura da iya abin da ya samu na arziki shikenan ba sai ya roƙi mutane ba suna ba zai sana'a ba wa yashtagilu bil ilmi wa zikr ya shagala da neman ilimi ya shagala da zikirin Allah قال جل من قائل وبنجي سبحانه وتعالى يا فدا yana cewa da fuqara allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsibuhum al-jahilu aghniya min ta'affuf ta'rifuhum bisimihum la yas'alu an-nas ilhafa wannan aya ubangiji ya saukar da ita a cikin lamarin ahlus suffa wato sune waɗansu sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shugabansu shine Abu Huraira yadda ta tabbata gare shi wanda suka ware kansu suke zama a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da aiki sai ambatan Allah kamar da ubangiji ya faɗa a wata aya yana cewa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'adu aynaka anhum turizza sahatu dunya wala tudi mana gafalna qalbahu an zikrina wa tabaha wayhu wa kana amruhu furqa wato ubangiji yana rarrashin manzo Allah ya hakurin zama da waɗannan da suka zauna da kansa cikin masallacin annabi suka riƙi ba su da wani aiki in banda ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma zatin Allah suke nufi da yin haka ba wani ba saboda haka waɗannan akan su Allah ya zakar da wannan aya yana cewa lil fuqara allazina usiru fi sabilillah a baya da abin da ya samu na amfanin rayuwa ga talakawa fuqara talakawa allazina usiru fi sabilillah wanda aka tsare su cikin bin tabarkin Allah cikin dauka addinin Allah sune ahlus suffa la yasjuduna darban fil ardi ba su da iko ba su da lokacin da za su yi tafiya a ban kasa cikin kasuwanci ko noma ko kwadago ko wani aiki da zai kawo musu kuɗi ba su wannan lokacin ya subhumul jahilu agniya wanda bai sani ba in ya ga yadda suke kau da kai gabaran abin da ke hannun mutane in ya ga yadda suke kau da kai gabaran duk wata hirfa da za ta kau da su da kan abin da suke kai na bautar Allah to sai ɗauka mawadata ne ko sun tara ne sun tada kai shi sa suka suka zauna nan ba sa komai sai zikirin Allah sai karatu sai neman yadda Allah tabaraka wa ta'ala wanda bai sani ba sai dauka ko talaka a mawadata ne su min ta'affufi saboda yadda yake suna kamewa gaban tambayan mutane ta'arifuhum bisimahum za ka gane su da alamomin su na tsoron Allah za ka gane su da alamomin su wato na sallama wa ubangiji tabaraka wa ta'ala da kagan su za ka ga ba alama su da tsoron Allah da kuma sallama wa lamarin Allah la yas'aluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane da nan naciya su dinga zuwa suna roƙon mutane a basu in ba samu yau ba ce da su yanzu dai babu sai dai in mun gaisa wani lokacin kuma sai su dawo eh kasa kuma mutanen da ba ba su da hankali mutumin da ka zo ka tambaye shi abu sai ce maka to sai dai mun gaisa ma'ana me eh ba wai kuma sai mutum ya dawo wani lokaci ce ai ya zo kaza eh to kaga akwai rashin tunani a cikin abu balle ne wanda ba maro shi ba wa da mai ci to kuma yanzu ka tambaye shi yanzu zai baka ba ai kaga sai ka gane cewa babu ni sai ka daddafa masa shi ma ba sai ya fita ce da kai ma ni shi ko ga halin da nake ciki ba ba sai an yi haka ba to wannan ilhafi kenan mutum ya dinga nan naciya yana kokkomawa mutane a bashi to wannan shine abin da yake abin zargi ubangiji la yas'al nasu ilhafa daga cikin sababin su ba sa tambayan mutane da naciya fi sai hay ya zo a cikin bukhari da muslim la tazalu la mas'alatu bi ahadikum dayan ku ba zai gushe ba yana roƙo yana cewa a bashi hatta ya riƙa Allah tabaraka wa ta'ala har sai ya ji ya gamu da Allah walaysa fi wajhihi muz'atu lahamin a halin wato babu ko da tsokan nama ɗaya a fuskarsa domin a kamar da laraba suke faɗa shi roƙo iraƙatu ma'il wajihi ne ka zubar da ruwan fuska kama na zubar da ruwan fuska kamar yadda bahaushe ke zubar da mutunci ko zubar da girma zubar da kima shine ma'anar wannan da haka wannan cewa za su gamu da Allah tabaraka ta'ala mutumin da yake roƙo to zai gamu da Allah ba shi da koda tsokan nama ɗaya fuskarsa wato kinaya ce zuwa ga zubewar mutunci ba wai ana nufin zaka tashi kamar kwarangwal ba wannan ne manufa ba abin nufi shine mutunci gaba daya gama zubewa kafin ya je ga Allah sai mutunci ya gama zubewa baki da wa fi sittati illa aba daud haka na yazo a cikin kutubu sitta littafan hadisi guda shida sahihai in banda Abu Dawud shi ne bai rawaito ba la an yahtadib ahadukum huzmatan ala zahrihi a cikin wannan hadisi manzo Allah ya ce wallahi ɗayan ku yaje yayi itace a gadan bayan sa ya dauko ya sayar khairul lahu min an yas'ala ahadan ya fi masa alheri daga ya roki wani cewa ya bashi fayudi ya ayyamna'ahu ya bashi ko ya hana shi wannan ma shine ba abin takeicin sai ka zo ka samu mutum ka gama farki cikin ka gaba daya hmm ka gama farki cikin ka gaba daya wallahi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ya gama sauraron ka tsawai ce ma ba da shi kai hakuri kaga mutum ya zubi girma ya fadi saboda haka a tsawa auye mana abu ko ya bashi ko ya hana shi saboda haka karshe mai kenan mai riba a ciki to maza Allah ya ce maimakon wannan da gara ka je jeji ka saro itace kaga ita sannan ba na kowa bane na Allah ne gashi nan kuma jarin da kake bukata wajen saro itace duka duka nawa ne gatari ne ne ko kuma gatarin nan ko baka mallaka ba ka iya ara ana yin na aro Allah ma ne ba dan an gatarin ka inje dan yo dan yi wani aiki da shi bai ma san me zaka yi ba ka ari gatari ka je ka sassare itace ka dauro ka zo ka sayar ka biya bukatar rayuwa ya fi ma ka tambayi mutane ko su ba ko sana ka su walakanta ka uzu billahi wala abi dawud wanda sai haka nan abu dawuda da nisa'i sarwa shahadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man takaffala li Allah yas'ala an-nas duk wanda yayi mun alƙawarin ba zai roki mutane shay'an wani abu ba ba zai roki mutane komai ba atakaffalu lahul jannata ni ko na lamunce masa aljanna sakamakon haka ka dauki alƙawari ba za ka roki mutane ba ni ko in baka aljanna inda Allah sallallahu alaihi wasallam walin nisa'i haka na al-imamu nisa'i yana da hadisi manzo Allah ya ce man sa'ala walahu arba'una dirhaman duk wanda ya roki mutane wani abu a halin yana da dirhami 40 mallakin kansa nasa fa huwa al-mulhif ko fa huwa mulhif to wannan shine mai nan naciya wanda Allah ya zarga a cikin aya la yas'aluna an-nasa ilhafa to ma'anar su kenan duk wanda ya zama yana da ya mallaki kamar dirhami 40 nasa amma tare da kai yana roƙon mutane wani abu to wannan shine mulhif shine mai nannaciya wajen roƙon mutane wanda Allah ya tsawatar kai tabaraka wataala abin da ya samu Allah ya faɗa haka saboda a zamanin sa dirhami 40 din ta ishi mutum rayuwa mana zai iya ci ya sha ya sira a cikin ta to mana dai yayin da mutum yana da wadata gurgurdan abin da zai rike masa mutunci amma ya tsallake wannan ita kuma yana roƙon mutane wani abu to wannan uzbila tar da shi Allah ya sauka amma yayin da zama bukata ce ta dole an buga ba yadda za a yi to ai kuma an shiga wata larura wanda wannan kuma ta isha ya zama wato irtikabu a hafar darare kamar da laraba suke faɗa ko malaman fiƙi suke faɗa sai a haye cewa wato mafi sauƙi daga cikin cutarwa guda biyu haka ce ga guda biyu dukkaninsu marasa kyau amma dole sai an yi ɗaya daga ciki to ya ka iya sai ka duba mai sauki sauki sai ka rubuta ko ta irin wannan ce ka kwana ka wuni ka sace kwana ka wuni ka ji shuru cikin ka ya ta kugi kana nema ka halaka ga wani sa ga waye da sun taso haka ga haka ga dole a yi shiga ba hafi tsararrai Allah ya sauka ila gari zaki bil ahadis to yanzu ga wani mu'annan ne daga cikin hadisi akwai hadisai da yawa duk me yasa shi yake kawo ina hadisai radiyallahu anhu saboda ya nuna sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi cewa darajar su da girman su a gurin Allah tabaraka wa ta'ala duk yafi wannan ya wuce haka bai kamata ba ya zama an same su cikin wani abu irin wanda manzo Allah yake faɗa dinnan wato zubar da girma da zubar da kima da zubar da mutunci su tsallake wannan bai kamata a same su a ciki ba in dai waɗannan hadisai da manzo Allah yake faɗa duka wato sun zama wato sun muna na roƙo da tambayar mutane to bai kuma kamata a samu sharifi a cikinsu wallahu huwar razzaq Allah tabaraka ta'ala shine mai azartawa zulqu wajh matiyin shine ma'abocin ƙarfi wanda yake wato a mai rinjayi fa kanna sa'atukum lillahi ta'ala haƙiƙa ne muku nasiha dan Allah tabaraka ta'ala ba dan wani abu ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma wannan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wayannan manzanni da shi yake faɗa duka radiyallahu anhu ba kuma yana nufin an hana ka ba wa hadi wato sharifi kuma hadiya ba abinda aka hana shine roƙo kar shi sharifi ya roƙi wani abu gurin wani shine abinda da shehu yake ta faɗa kai amma kai akan kanka kan nufin ka nemi albarkar sharifi ka ɗauko wani abu na haka ci sharifi ga wannan hadiya ce a shi kenan aka ga yaje dago yawwa dama da su ba a ba su sadaka ko wulakantarwa a cikin kama sadaka manzo Allah ya hana su ma su ci ta saboda sadaka din nan dauda ce ta dukiyar mutane suke kokarin tsarkake ta ta hanyar bada sadaka to wannan bata dace da iyalan manzo Allah kamar da hadisi manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inna ma hiya awsakhun nas la taniku ko ko la tahinu li ali muhammadin min hashay ai wannan dauda ce ta mutane saboda haka bata cancanta wani abu bai cancanta ko dan kankani ga iyalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin ta saboda haka a iya a ba su hadiya amma ba kuma su su su riki mutane wani abu ba wakata ba hukuma wahi hukuma Ibrahim al-Hajj Abdullahi Tijani dan uwan ku masoyin ku shine Shehu Ibrahim al-Hajj Abdullahi radiyallahu anhu shi ya rubuta wannan takarda awaila Shawwal farko farkon watan Shawwal shekara ta dubu ɗari uku da hamsin da shida hijiriya dafa Allah bihi amin Allah ya dafa masa faslun arsatu salisa ashatu min wasaya wasiqa ta goma sha uku daga wasiyoyi min majid kawlah daga birnin kawlaha 27 ga watan jumada ula ama alfin wasulsunatin wa salatin wa sitti shekara ta dubu ɗari uku da sittin da uku hijiriya ila da ka wanda takarda na rubuta zuwa zuwa da ka الحمد لله الذي ستر سر الخصوصية بوجود البشرية godiya ta tabbata ga Allah wanda ya suturce sirrin keɓanta ta hanyar samar da mutuntaka sai Allah ya kawo ɗan adam ya sa mai siffar ɗan adam ya sa masa duk abin da ɗan adam yake yi na ɗabi'o'i da halaye da abubuwa don ya rufe wata martaba tasa ba don wani abu ba wannan hijabi yake kiransa martaba tana nan matsayin yana nan girman yana nan amma sai a lullube shi da bashariya mutuntaka dan a tsare wa'yansu gaba da riskar wannan kuma dan a jarrabo su a ga ko za su yi kokari su iya kewa ga hakika misalin abin da Allah ya yi duk girman manzo Allah san sanar da matsayinsa din nan da darajarsa din nan da kusancinsa amma sai Allah ya sanya masa wannan mutuntaka duk abin da mutum yake yi manzo Allah zai manzo Allah zai ci zai sha ko har ma zai bukatu ya zuwa ga yi ban ɗaki ko ya kaza kaza har zai yi gumi ma har zai yi bacci har zai yi kaza duk zai wa ina wani ɗan adam dan me saboda a jefa hijabi wanda zai halaka ya halaka ta wannan gurin wanda kuma zai shirye shirye ta nan gurin sai zaka ji kafirai suna cewa mali hazar rasuli qalu mali hazar rasuli ya akul ta'ama wa yamshi fil aswaqi ko haka kafirai suke faɗa wannan wani irin munzo ne su ya mu ga yana cin abinci ya ma yana zuwa kasuwa kai wanda ba manzo bane ba mai da shi ba kaga mutuntaka aka jefa masa dan arife sirrin khususiyarsa ko sirrin ke bantar yana nan matsayin yana nan amma sai aka jefa mutuntaka aka rufe wannan to dukkan bayan Allah haka suke wassalatu wassalam salatu da aminci tabbata al-akmalani salatin mafi cika shi ma salaman mafi cika su tabbata ala abdul bariyati abin sa mafi bici daga cikin talakai baki daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi alladhina hajaru fillahi kuma salatin ya tabbata a bisa iyalansa wayanda suka hijira dan Allah wajahadu ma'ahu fillahi haka jihadihi suka yi mujahada ma'ana suka kokari a cikin dauka addinin Allah hakikanin yadda ya kamata a yi kokari wa madalun nafsa wan nafisa kuma suka tafiyar da ransu suka tafiyar da abubuwansu masu tsada fi ridwanil khaliqil ma'bud a cikin neman yaddar Allah tabaraka wata'ala wanda yake abin me shi ya halitta kuma shine abin bautawa fil ardi was sama shi ake bauta a ban kasa shi ake bauta a cikin sama wa wadanu annufusa sannan kuma suka zaunar da rayukansu ma habibihi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i mashahidihi a cikin dukkanin irin kokarin da manzo Allah ya da abin da ya halarta su ma sun halarci wannan wa shaharu suyuba sannan suka zare ta kubba wa sabaru al jihad suka yi kokari wato suka yi hakuri bisa dauka addinin Allah wal balwa'i da bala'ai wal ba'sa'i da kuma musiba irin ta rashi kamar talauci ko yunwa wadbar ra'i da cutarwa wa hamdulillah bi ahsani mahamidihi sannan zai gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wato da mafi kyawun irin sabobin da ya kamata a aibe shi da su amma ba'du bayan abin da ya gabata din nan fa ilal waladin najibi zuwa ga da wanda yake mai albarka wa shabil ajibi kuma saurayi wanda yake masani shine ahmad bin khalifa muhammad ibn khalifa hamd bakkar sunan sa kenan la zalatir rahmat tumdiru bi darihi bil ashi wal bikar Allah ya sa rahamomin Allah su ci gaba da zuba kamar ruwan sama a kabarin sa safa da yamma والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ورضوانه وزكواته أما جد مولانا الختم التجاني radiyallahu anhu ba bayan abin da ya gabata fa ila ahmad fa inni ahmadu ilaykum allah cewa ni ina gode muku Allah mana ina gode wa Allah zuwa gare ku allazi la ilaha illa hu ubangijin da ba wani abun bautawa da cancanta sai shi bi jami'i mahamidihi ina gode wa Allah da dukkanin nau'o'i ko sifofin yabo gare shi ma alimtu min hawa ma lam a'lam irin sifofi da nau'o'in na yabo wanda na sani da ma wanda ban sani ba duka ina hadawa ina gode wa Allah da su wa uzu bihi min al-bu'd ba'd al-qurbi ina neman tsari gurin ubangiji tabaraka wata'ala gaba da nisa daga halara bayan samun kusanci zuwa gare ta bayan ka samu kusanci kuma zama an kore ka kayi nisa Allah ya tsare mu da wannan wa min su'il qaba'i ina neman tsari gurin ubangiji daga mummunan hukunci washe matsir adai daga kuma dariyar magauta wa min as-salwi ba'da al-aqa ina neman tsari wato gabaran sun cewar ni'ima bayan da an bani ita wa uzbihi ina neman tsari gurin ubangiji an adilla aw udalla kar in bata kar wani ya badda ni kuma aw azlima aw uzlama kar in zalunci kowa kar kuma wani ya zalunce ni aw ajhala aw yujhala alayya kar in yi wauta kar kuma wani ya min wauta wajnibni wa baniya anna abudul asnam ubangiji ka ne santa ni da ni da ƴaƴayena kar mu bauta gumaka rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas ya ubangiji ka sani cewa su gumaka sun badda da yawa yawa daga cikin mutane sun badda su faman tabi'ani to duk wanda ya bi ni fa innahu minni to wannan shine nawa faman asani amma wanda ya saba min fa innaka ghafurur rahim to lalle kai ne gafartawa ne ko mai jin kai faqad warada alayhi kitabakum kitabukumul mudhakhraf lalle takaddaka wanda kai wa kwalliya ta iso gare ni wa fi tsayihi jadwalul anwar kuma a cikin takardar sai naga ka hado da jadwalul anwar shine wato wata da'ira ta shi tijani shi abul abbas radiyallahu anhu wanda malamai suke tawassuli ta wajen biyan bukata ah wato da'ira ta hada shi kiranta to abu ne wanda yake mai hadarin gaske babban sirri ne na shautu jani wanda ba kowa ba sai wanda da wani to sai naga ka haɗo da ita a cikin takarda ka aiko da ita allazi allamahu sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sirri da ake kira jadalul anwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya wa shautu jani wannan sirrin da shehin al-qurb al-maktum wal barzakh al-maktum wal khatim al-muhammadi al-ma'lum sayyidina shaykh ahmad abul abbas ahmad bin muhammad tijani al-hasani radiyallahu anhu manzo Allah ne ya koyar da shi sallallahu alaihi wasallama shi wannan sirri ga shehunmu udubi mai koyayyar daraja barzahi wanda yake abin rufewa shine khatimi wato cikamakin walittaka muhammadiyya shine sayyidina ashir abul abbas ahmad bin muhammad tijani radiyallahu ta'ala anhu duna gairihi min aqabil muhammadiyyin shehu tijani manzo Allah ya koya masa wannan sirri bai kuma koya wa wani daga cikin waliyai na zamanin manzo Allah din masallacin umban da shautu jani shi kadai aka koyar da shi wannan sirri wa arsaltahu li hadiyatan sai ka aiko min da wannan sirri a matsayin hadiya ni ka aiko da shi hadiya wani mutum wala yarduha illa dani to ko aiwa wanda zai je da wannan hadiya umman da wulakantaccen mutum kuma baya wa za a yi wa hadiya babba irin wannan ya mayar ai ba zan mayar da shi ba zan dawo da shi ba ya zo kenan na kuma gode na karba hadiya irin wannan walakin to amma ba nan gizo ke saƙan ban shehu faza'i alayka zada tsoron da nake jiye maka sai ya ƙaru tsoron da nake jiye maka ya ƙaru lamma ra'aytu bi khaddika yayin da naga wannan sirri da rubutun hannunka ka rubuta shi kai ka rubuta shi da hannunka kuwa yau da a ce ko a kayan gado ka gani kaga ai bai dace da kai wadan ya ka aiko da shi da sauki a da na duba ya naga wai ashe ma da hannunka kuka fa ka rubuta ga an tsaro kawai nishu wala izina laka fi ru'yatihi ni ku a sani na baka da izinin kallon sa ma ka kalle shi ma baka da izini fadlan an kitabati balle haka kai ka dauka alƙalami ka rubuta ai ko kallon sa baka da izinin yi balle rubuta wa kan azna li fihi sayyidi ahmad suka radiyallahu anhu bi iznin sahihin bari baka labari ni sayyidi ahmad suka radiyallahu a yashi ya da tafi da gare shi ya yi min izini cikin wannan sirrin da izini in katacce kai ku a sani da baka da izinin ko na kallon sa wanda ka rubuta wa na ma azintu bihi illa li muhibbina alhaji umar khan ni kuma tunda suka rage min izinin nan ban yi izinin sa ga kowa ba sai ga masoyina kuma wato sirikina ko shi bai faɗa haka nan ba shine alhaji umar gai umar gai ya kiransa umar khan mijin subhanallahi wa bihamdihi mijin sai da maryam ne na rikawa ya shi zallahu an shi ne shan umar khan shi ne mai asalin nasuhar diwani wata ke hannun shewa ta janibin usman radiyallahu an mutum ya samu wani nasuhar ya duba zai gani da rubutun hannun shewa radiyallahu ya ce alhamdulillah a sai da umar khan amartuhu ya turku hazihi nasuha li khadimat dariqa habibi al-muallim tijani barakallahu bihi ma jami'an amin wa salam ibrahim al-kaulahi haka za ka gani shi rubuta to wannan shi umar kan babban mutum ne ana da gaske to ni da a sani na ba wanda ne izini ma sai shi wa atahabtuhu bi nushatin kanat indi na bashi ma nusa wanda nake da ita na bashi likasatuhu sajihi wa mudihi anni shi ma ne masa izinin ne saboda dalilai na farko dai kasatuhu sajihi yawan mahassala da yake da su yana da yawan mahassala ne sun mai yawa wa budihi anni gashi kuma yana nesa da ni ba kusa yake da ni ba inda ma kusa yake da ni shikenan duk zan kewaye shi da ayata to yana nesa to gudun abubuwa da sai sa sai na masa izini cikin wannan sana amma kai da kada ta kadda ka rubuta wannan sirri ganin sa ba ka da izini sai sa yan uwa mu yi taka san zan mu dinga kula ba komai bane nan ka gani ko ka je kawai ka so littafi na sirri na asararu ka zo ka kama ɗauka ka ce za ka yi balle littafin waliya irin wannan mutum ya je so a hazabu wa aurat na shirta jana mara ba su ka ɗauka kawai ta tilawa ko mutum ya je ya siyo kanzil masu na shehu ya zai ɗauka ya ta karanta ko wani wasu da bayarin wa'annan na asarar na manyan mutane kawai ka ɗauka ka ta karanta ba ka da izini haɗari za ka je kanka a ciki akwai lokacin da zama samun wani ɗan uwa wanda ya duƙufa ba shi da aiki sai karanta karatu irin wa'annan tafan abubuwa suka rikici gidansu aka rasa gane kansa da bayansa an rasa mai kita faruwa da shi ne haka ya shiga gane-gane ma ya shiga surutu ya shiga abubuwa ya nema ya haukaci uban sai kan karasa ta gafa abin da ke da faruwa shi ya rasa gane wannan abu ya ne ko za a masa addu'a ko wani abu da ke samun na samu a kira shi ya zo ki zuwa na taka na ji hankilinsa har ɗakinsa farko abin da ya tara kawai wa'annan taban ga azabu aura ga kanzil masuni di ya yi masa alamomi ko wanda ya rubuta gashi na har da jam table ba a wani zamu rana kaza kaza rana kaza kaza urdi kaza rana kaza urdi kaza gashi nan akwai na safa akwai na yamma akwai na kaza kawai dan hauka to ko izini gare ka a cikin wannan waya ga makaki akwai wurin da aka baka sake ma a sati ma kai so daya kawai aika akwai abin da ba ma satin ma ba zai ba zai yi ba ma kila dai ko wata wani abu ma ya fi karfin ka ba dan ka gashi a ta jiro ka makanta ya ma fi karfin ka kai a ce shi wannan daki daki daki ake bi to amma sai mutum ya je dauka kun ya kama tilawa ya ce to irin wannan akwai matsala babba akwai babban matsala a cikin irin wannan mutum ya kula ka ji da abin da shi yake faɗa ga wani sirri da shi ko izinin kallon sa bai da shi amma ko da taɓa bani wani sirri ya ce amma ba a kanta sai an kashe kara bai na dai da wani abu mutum bai kashe kara bai ba ya kanta kuma matsala ni tun da ya bani ma na ce to wannan da kan girmamawa na ne ma da barka ya isa yana aje kawai shi kenan na ma manta da shi mana nake magana misali to a ga fa hadari kai kida ka je kawai ka gan shi baka san yaya ba ka ɗauka ka kama yi ko kaza ko kaza shi sa sai a dinga kula yanwa dinga hattara lafiya to sai a dinga kula kuma a dinga hattara wa ma azun fihi li ghairihi ban yi izini a cikin kan da wannan wurdi ga wani shau Umar Khan ba liqillati man yastahiquhu kuma abin da yasa ban izinin ba saboda karancin waɗanda suka cancanci wannan sirrin ne karancin waɗanda suka cancanci a yi musu izini a cikin karanta shi ba su da yawa ma annal ladina ishtagalu bi ulumi sirri tare da cewa waɗanda suka shagala da ilimai na sirri allazi yu'abbiru anhu shaykhul tijani radiyallahu anhu bi ulumi sharri shine ilimin sirri da yake nufi anan asarawu irin wanda shaykhul tijani radiyallahu yake fassarawa da cewa ulumi sharri shi shaykhul tijani yake kiransa ka san irin wannan sirri sirri din a baka wannan hasimi a baka wannan a baka wannan da irin wannan abu malamai suna ce masa ilimin sirri shi ko shaykhul tijani ya ce masa ilimin sharri ilimin sharri saboda yanzu nan zai nesanta mutum gaban Allah ya mai da ke neman duniya da abubuwa akwai irin abin da ake cewa in mutum yana yin sama sai ya kauce hanya dole in ba haka abun ba ma zai yiwu ma gare shi ba zai yiwu ba ko ba zai dinga nasara ba to me amfani ka sa kanka cikin irin wannan duka irin abubuwan ya tsubace tsubacen nan akwai abubuwan da ake ta mutum zai yi wannan ma dole yana kauce hanya sannan abin yake tasiri to kaga ya zama irin sharadin kenan zai janye mutum gaban ran wurdai na neman kusanci zuwa ga Allah ya komar da shi zuwa ga wurdai na neman duniya kullum kai ne ya mu samu ya mu samu to kaga abubuwa Allah sai shi da ya tsaya ilmu shar in ta'alu hadal jadwala to su ma abota wannan dan fanni na ilmu sharri to sun ma saci wannan jadawalin da nake magana jadawalin anwar sun sace shi ka san sai ka samu wani sirrin aka baka shi amma an karya ko ba a rubuta shi ba daidai ba wani abin da gangan malamai wani abin da zai yi babur ɗin su ga wani ba mutane wani abin da gangan masanan wanda suka bada abin da gazali sai su karya wani harafi ko wani lamba ko wani abin lambobi ne ko kaza kaza sai su kakkarya shi ba zai tasiri ba sai ka koma wa masanan sun baka yadda abin yake in wasu sunaye ne sai a cire wani sunan daga ciki misali kenan ko haka sai ka je wanda zai dora maka shi dora masa nan ya tasiri to wani kuma ba haka ne ba a'a yan karambani ne yan photocopy akan TV sun ga abun ba san yadda yake ba sai su kwafo shi a haka to garin kwafar sai a kwafo ba daidai ba sai a kawo to ko za ka ci ka ci ne tasiri ba sana ba karɓe shi daga tushe mun kula saboda haka shi da Allah shi ma abota ilimin shar'in nan sun matace shi dama wa ya dura hulun nasi suna rubuta wa mutane shi talabar dilfuda dan neman amfanin duniya ba dan wani abu ba wa zalika ashbahu shay'in bi bai'id din bid dunya wannan ya fi kama da ashe sun sai da duniyar su ne sun sai da addinin sun sai duniya aw izul nafsi da haka ina neman kai na tsari abun Allah tabaraka wa ta'ala wa izuka kai ma ina nema maka tsari an ta hudda ne a harin karka sake rubuta wa kowa wannan wannan abin da kai ba daidai bane ina neman tsari ya kai ina neman maka tsari kai ma gaba da kace zaka zauna kana rubuta shi ga wani fa inni la azanu fi zalika to da Allah ya ce ban yi izini akan haka ba wala azanu ban yi izini ba wala azanu summa la azanu ban yi izini ba har yanzu wa amma ma wasafta amma abin da ka siffanta gare ni min halika na daga halinka faqad shamamtu minhu ra'ihata jazmin ruhi abubuwan da kake faɗa kana cewa ka kai kaza ko kana ganin kaza ko kana yin kaza kana yin kaza sanar mutane akwai yankaran bani ai an waye gari yanzu ni kaza da kaza da kaza da kaza to duk wannan abubuwan da ka faɗa ni abin da na jiyo a ciki kawai na jiyo ƙanshin cewa ruhinka ya yanke gaban Allah ka kan wata hanya da ba la ilaha illallah wa tasaddur qabla al-khitab na jiyo ƙanshin cewa wato ka kafa kanka ne kafin a yaye ka tun baka isa yaye ba shikenan ka mai da kanka wani abu zalika aqallu dararan wannan ma ai shine mafi wannan an musu magana ne ma cikin hannu zalika aqallu dararan to wannan shine ma mafi karancin cutuwa ma waccan cutar zama da ta fi girma wannan ma mai saukin ci yayi Allah ya sauka wa kaunuka taratan tashtagiru bi kaza wa taratan bi kaza dab al ahwal da kuma abin da kake bada cewa wani lokacin kana karanta kaza wani lokacin kana karanta kaza wani lokacin kana yin kaza kana yin kaza duk wannan zab'alil ahwal dan kokarin ka ije kanka halin da kake ciki to bari in ga maka daraballahu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman lil rajulin hal yastawiyani masalan alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamuna cewa yayi masa imsali da wannan aya wanda mun sharhin tsasin da ya gabata ko cewa Allah tabaraka ta'ala ya saba misali mutane ne guda biyu misali bayi ne rajulan fihi shuraka mutashakisuna mutun na farko ba ba wato bawa ne amma mamallakansa na da yawa kamar mutum uku ne suka siye shi mutashakisuna kuma ga su masu hada hannu wajen takura shi ma'ana masu kokarin cutar da shi to wannan misalinsa misalin mutumin da na mashi dan na fuskarsa zuciya na fuskarsa san rai kuma yana fuskarsa wa rajulan salaman li rajulin sai kuma wani mutum shi kuma bawa ne amma shi kuma ya sallama lamarinsa ga mutum daya shi ke jagorantar lamarinsa shi kadai ne wanda ke shi kaga wannan wancan suna masa hankali wannan kuma shi shi kadai alƙibar ɗaya yake bi hal yastawiya ne masalan sa yi daidai a misali wa'annan to kamar misalin ka ne kai ma kana bin hanyar Allah kana son ka ba hanyar subanci hanyar ɗariƙar tijaniya amma kana waiwaye waiwaye kai ne a ilimin sharri kai ne a rubuta wurdai babu izini kai ne kaza da kaza kuma ka ka yi tasadduri kafin lokacin nuna ka yi ka ko baka isa nuna ba ka kafa kanka duka baki da saboda aka kawo wani jinan fi shirka mutu shaki suna amma da ka manta labarin ka ga hazara ka rike shehi shi ke jagoranta ka babu wanda kake biyayya gare shi ba shi ba ba ka aikata wani abu sai da izinin sadaka tsira kuma da kayi nasara a cikin rayuwa ta abin da ake nema kenan aka yi wa mai kanmu kafa fada kan mutum ya dinga abuwa ba izini kan mutum ya dinga ɗauka abubuwa kurum na wani ya kuka ga tafai ya dinga ɗauka shi da karanta ba daidai bane ba daidai bane sai da izini tukunna alhamdulillah bala tsarhu la ya'lamu wa amma muqaddam amma muqaddami alhaji umar fa huwa fi ainihin rabah alhaji umar kai shi wancan da muka faɗa wanda shehu ce ya masa izini shi kan wani yana cikin tsantsan yadda da gare mu shehu wassalam ibrahim bin hadi abdullahi tijani wa kataba hadim al hadar al ibrahimiyya tijaniya wanda ya rubuta shine hadim al hadar ibrahimiyya tijaniya ali sisi radiyallahu anhu na kila min haddi sheikhina ya kofo ne daga rubutun hannun shehu ibrahim wa sanina shara ibrahim al abdullahi tijani radiyallahu anhu amin alhamdulillah صلى الله عليه وسلم
آية الكرسي الإلهي
اللهم صل على سيدنا الخاتم وابن والخاتم ورسول الله صاحب الحق
صلاة الفاتح
هادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه
صلاة الناس فاتحة صلاة الفاتح
آمين.
الحمد لله الحمد لله الله يسلمك